والخامس لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وامتداد العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وارزقنا من عذاب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمت لي فانظره إلي عند عهدي إليه ولا تنسي يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Allah ya ce rabu samawati wal ard Allah shi da ubangijin sammai bakwai da sassai bakwai da mamun roma da abu da yake tsakanin idan ban fara da rabu samawati rabbi rabbu da rabu a rabbu kafarun tsarin labari ne na ku domin inda hu murtala ne ayat da ta gabata da ya ce rahmatan min rabbika innahu huwa samiul alim innahu shine murtala huwa samiul shine khabarun awwal al-alim shine khabarun thani to rabbu zai zama khabarun thani ina fata an gani rabu samawati kenan ya zama labarin murta gani as-sami'ul alim rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma wa bi jarrihi in ka san da yake kisra a wata qira'a rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma shi kuma bazan bin rabbika bazan ne da aka ce rahmatan bin rabbika rabbi samawati wal ardi rahama ce ga wanda aka aiko manzon Allah idan zuwa gare su min rabbika daga wajen ubangijin kawai shi ne rabbin samawati wal ard ubangijin sammai da kansai wa ma bashi wa kuma da abin da yake tsakanin su in kuntum muqinin in dai kun kasance masu sakankancewa ne ya ku mutanen makka bi annahu ta'ala cewa kun sakankance kuna da yaqinin cewa shi Allah ta'ala shi ne rasu samawa da al'arabin ubangijin sammai da sassai sai an adam biyu man kalaka samawa da al'arab za ku ce allahu allah ne in har kuna faɗin wannan da yaƙini to ba aiki ne ku sake samun yaƙini da annabi muhammadar rasulu cewa annabi muhammadu kuma manzon sa ne in dai kuna da yaƙini ku ka kankance kamar da kuka faɗa a bakin ku allah shi ne ubangijin sammai da ƙarfe shi ya halice ku da ku samu yaƙini kuma cewa allahu muhammad kuma manzon sa ne la ilaha illa huwa shi allah la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin la ilaha illa huwa shi Allah wanda yake al-sami'u al-alim rabbus samawati wal ardh la ilaha illa hu babu abubuwan tawa da gaskiya sai shi yuhyi yana rayawa wa yumitu yana kashewa ma'ana shi ne yake rayawa shi ne yake kashewa rabbukum shi ne ubangijin ku wa rabbu aba'ikum al-awwalin kuma shi ne ubangijin ubanninku na farko wa iyayenku da kakanni بل هم في شك بل هم في شك يلعبون بل هم لديهم سوكا إلى مكة في شك shakkin sun tabbata cikin shakku min al-ba'th daga tashi na tashin alkiyama ba sa yadda cewa an kuku za a tashe su kullum a cikin shakku suke min al-ba'th na na game da tashin alkiyama yalla abubuwa kuma suna ta wasannin su idan aka ce mu kuku za a tashe ku sai su mai da abu wasa isti za a bisa da mutum gidan da suke gare ta ya rasu lalla wanda suka matsa dai maza Allah da izginan sun nasu ya yi yawa sai yi mummunar addu'a a kansu fa qala ya Allahumma a'inni alaihim bi sab'in ka sab'i yusuf Allah ka taimake ni akan mutanen Makka bi sab'in da shekarun fani guda bakwai ka sab'i yusuf kamar shekarun fani guda bakwai da aka yi azabin Allah Yusuf ya shafi jawabu ne kawai ka taimake ni da bakwai kamar bakwai Yusuf ma'ana shekarun fannin guda bakwai kamar filin shekarun fannin bakwai da aka yi azabu na annabi yuzu ai bisan idin na ai sinina shekaru bakwai ai ala hudahum Allah a inni alaihim ma'ana ka taimake ni a kansu ai ala hudahum a kan shiryar da su ni kan nayi nayi nayi sun kisa shirya وفي الحقيقة إنكوا أنا قدر عليهم إنهم بمعنى على هداهم zai koma a hakika huwa du'a'u lahum addu'a sai kyakkyawa gare shi aka sai da alahu ya yi addu'a mai kyau gare shi da a'ali ya yi mummunar addu'a to in kuwa a hakika yana roƙon Allah ya taimaka masa da shekarun fanni guda bakwai kamar shekarun fari na zamanin addinin da guda bakwai a kan samu shirya ne yake musu wannan addu'a zai zama kyakkyawar addu'a ta da shirya yake rufa musu da annan min shanin nufu in ka to kuma ayyuwa ba alkhairi ba ne ta yaya zai roƙa musu yunwa har ta shekara bakwai kuma a ce ana musu kyakkyawar addu'a ne to zai ce ai domin lamarin zukata na ‘yan adam Allah ya fi zuciya na ɗan adam ya za shabi'a idan ta ƙoshi wa kasura ala alkhairu alkhairi ya mata yawa da wadata ta kabbar sai ta girman kai me yasa suka gawa idan gani suna da dukiya suna da ƴaƴaye da abin da suke nema a duniya Allah ya ba su haka ɗabi'a zuciya ɗan adam take in ta ƙoshi alkhairun duniya ya yawaita gare ta takabbar sai ta girman kai wa tagat ta yi tagawa wa bagat kuma ta yi zalunci fa idza ja'at amma ta yunwa ja'a nan mai ainu na aljuhu fa idza ja'at idan ran adam ta yunwa wa shadda bi hal alam ra'adin yunwa ya tsananta gare ta zallat ta tsanta wa kaburat ta zama karama warata adil haki dole ta dawo zuwa ga gaskiya lima warata domin da abin da zuwa hadisi amma Allah ta anna Allah ta'ala lamma khalaqa an-nafsa Allah ta'ala lokacin da ya halicci ran dan adam qala la yace mata man ana ni waye qala da rubuta maka anta anta kai kai ne wa ana ana ni waye ni ne ce wato ita ma zaman kanta take أنت أنت وأنا أنا ثم هكا تجيء أنا لذلك ني كمان ني أنا ني رأي وكذا أي ني ملي كذا أي ني نام لك كذا لكذا فأنا فيك إذا وتا أبو شيء وذكي وأن تقاور وبجد ليالي شيء فألقاها في بحر الجوي سيء زي فأتأتكو كجنيوما فظلت تتقص da yunwa ta kwakwale ta sai ta kaskanta wa kala ta ce an tallahu la ilaha gairuka kai ne Allah babu abun bauta mai gaskiya sai kai ta manta da nata ana din ta jingila wa Allah uluhiyyar sa gaba daya to wa min huna walati daga nan ne kana tarbiyatul arifin min shukr tarbiyyar da arifin suke wuka tanzu ta kasance bilju'i da yunwa sai da shi azumi wani suna riyawa dare ne ma su ci ɗan kaɗan yadda za su samu damar da za su sa cikin dare su yi ibada to ƙala da ala ijabata da da'awati yi ko na'am وارزق بيوم تاتي السماء بدخان مبين da Allah ya farkake ka yi sauraro ya rasulun layi lafi ga kafiran maka ka saurari yau da ta ce sabo ranar da sama take zuwa biduhani da hayaki rubinu mabayyanin ba aji da batul arabu sai ka sa maka ta gamu da fadi washtadda bihimul yu'u masu tsananta gare su إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض هل هو أنا لمن ويا كيوم أنسك غزم alamar hayaki-hayaki bai da salawa arabi tsakanin sama da ƙasa min shiddati saboda tsananin yunwa da ta same su idan suka haɗu da kai sai daga kamar hayaki saboda tsananin yunwa a nan malaman tafsiri sun yi magana guda biyu a kan wannan hayakin da ake magana yau mu ta ake tafa ubi mukamin mube wani na farko da sun tafi a kan shi a dalilin yunwa ne da manzo Allah ya roƙa ya roƙi Allah ya tsora musu yunwa da yunwa ta yi yunwa har suke ganin sama tana yin hayaki hayaki yau mu ta ake tafa ubi mukamin mube
يغشى الناس هذا أبعد مليم
shi faɗin mai jalalin da ya ce ka hayaci duka ne bai da sama'i wal arab wannan ashara da zalika yana nuni da wannan kauli ila annahu laysa al-ibadu haqiqatan dukan cewa abin da ake nufi ba haqiqanun hayakin bane a asali inda ya kawo kafu tashbih ka hayaci dukan ya ce a tsara au الدخان بالشدة في بيت السماء والأرض sai kawo kafin da jido da yake nuna kamace amma a hakika din ba hayakin ba ne ban ra'au shai a sun wani abu ne saboda tsananin yunwa yushifi huhu da yake kama da hayakin yin za a bi a saboda launi idanuwansu yunwa ta ci su har idan ya yi launi da kan suke iya bude idan sun bude zai su ga shi kamar hayaki wannan wa huwa qawlu ibn abbasin shi ne fadin allama haɗin umma abdullahi ibn abbasi daga cikin safa akwai wanda ta ba kan wannan fahimtar ke wa muqatil da imam muqatil da cikin tabi'ai wa mujahid shi ma tabi'in wa ibn mas'ud da Abdullahi ibn mas'ud shi sahabi ne sun da ba kan cewa hayakin a garin makka ne da aka dora musu yunwa sun daga kai sama sai ka daga ganin hayaki saboda tsananin yunwa بل فلما اشتد الامر عليهم يعني هم الامر مما يسال انت قريشاوا جاء جاءه ابو سفيان ابو سفيان sai yake gari daga makka ya tafi madina wajen manzon Allah fa qala ya muhammad ya muhammad ita ta abu bi shilati rahim ka zo kana umarni da asalata zumunci ka ce addinin ka addinin sadar da zumunci ne ubangiji ka ya umarce ka sadar da zumunci wa inna qawluka qad halaku ga kuma mutanen ka nan dangin ka kuran shawa duk sun halaka da yunwa fattullah ka roki Allah an yakshifa anhu ya yaye musu wannan yunwa da ta dame su wa da'alahum to bil madad sai manzo Allah ya musu addu'a Allah ya ba su ruwan sama fa nazala fi ruwan sama ya sauka a kasar Makka واستمر عليهم سبعة أيام ruwan ya ci gaba da zuba har tsawon kwana bakwai ruwan da yake ba kamar da bakin kwariya hatta ta zarra rubin kafirar jihi har sai da kuma da suka cutu saboda yawan ruwan sama ya ba mu duka su gidaje yana hallaka musu da rumi ba ja a gusu gane rubu gane ya sake dawowa wa talaba bin ya nema daga manzo Allah ayyuka ya kuki Allah rafihi da ɗauke wannan ruwan ba da amin ala yin rike Allah ba su fi a ɗauke wannan ruwan wannan a ƙaunin suna abbasu da bukatu da bidayi da ibn masuni kira wa ƙara ibn amrin to a wa ƙara ibn umar abdullahi ɗan umar wa abu huraira wa zai tuku da ali wal hasan da hasan al-basri duka sun tafi a kan inna hundu kanun hakika hayaki ne na hakika ba wai idan su ne wani irin suke ganin kamar hayaki ba ya zahabu fil alami amma ba a garin maka aka yi shi ba dan ba za a yi hayaki ne na hakika da zai bayyana a duniya fi akirin zamani a ƙarshen zamani ya kuno alamatan alaƙurbin sa'a hayakin nan da zai zo zai zama alama ne a kusurwar tashin duniya يغلق ما بين المغرب المشرق والمغرب أي أن يفقع الدنيا زي سكر فاتن قبل ديما وهو ذلك وقالت معنا الدنيا لا تسكر على وما بين السماء والأرض زي سكر نيزان ليش أكان ثمن الأرض يمكث أربعين يوما وليلة أيكم كما زي زونا الدنيا أو فانا أربعين دلالي أربعين amma na mummuna amma za ka shi mummuni a yi fi buhu kanku kani abinda zai same shi a dalilin haƙin nan kamar mura zai ga kawai yana atishawa yana ɗan yoyon hanci yana ɗan tari saboda hayaƙin da ya shaƙa na kwana arba'in muhammad kafiru amma shi kafiri bai siru zai zama to kasa karani kamar mai maye kamar wanda ya sha kiya yau bayan mulaku jawfahu hayakin nan zai cika cikinsa wa ya faru min mankirai zai suka fitowa ta ƙofofin hancin ga guda biyu a matsayin su gani ya kusa hayakin ta wata hanci wa hudunai hayakin zai dinga fitowa ta kulluwan kafiri wa duguri zai dinga fitowa ta cikin duburan wata kullu abu kulluwa ka baitin duniya gaba ɗaya za ta zama kamar wani ɗaki ne da ba yi da windo ƙoƙi da fiye na da aka hura wuta a jikinsa za ka firnike da hayaki kamar a zamanin damuna a samu ɗanye itace da baya cin wuta a kunna ba wuta a cikin ɗaki da babu wuta a rufe kofa haka duniya za ta firnike da hayaki wannan kaunin sahabbai su abdullahi da umar da abu huraira da zai nuna alimar hasan suka ce ƙarshen zamani da zai nuna yau ma ta cin sama wa bin kadin mubin shi ne ranar da sama take zuwa da hayaki mubinin mafiyan ya fi shan nasa da zai zimmita mutanen duniya gaba ɗaya wannan hayakin ba ƙaru ne ku ce ha za a zabun alimu kai wannan azaba ne mai rafi duk da muke ban taɓa ganin bala'in wannan bala'in wannan hayaki ba ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب
فلذا في ربنا يا أبنجدهم اكشف عنا العذاب كياي من ون العذاب ون الحياكي إنا لن يتشوى مؤمنون ما في إيمان لأيه مصدقون نبيك ما تقفن تعلمون كليسين أن قول أقول نفرقون cewa mutanen makka ne suka ga kamar hayaki saboda yunwa sun kai alkawari in Allah ya yi musu azaba za su gaskanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kawai da biyu kuma a ƙarshen zamani idan hayakin ya zo ya turmuke suka gane lalle azaba ce Allah ya aiko ta hayaki saboda sun ƙi imani to za su ce rabba na fashin annal azaba illa mu'minu lalle za mu yi imani ya ubangiji أن لهم ذكر Allah lahum zikira to ta yaya ba wa'azi zai amfane su ai la yakuhu iman imani ba zai amfane su ba inna al-wujud azab lokacin sakowar azaba tunda har azaba ta zo sai da suka kacce sannan suke neman yin imani to ta yaya imani zai amfani su a wannan lokaci wa qad ja'ahum alhadi rasulun munzirun bihim mabayyani ay bayyinu risala ya bayyana manzanci a fili ja'ahum ya zo musu amma ba su gaskata shi ba sai yanzu ƙarshen duniya sun ga azaba za su ce wai inna munzirun ta yaya wannan imani zai amfani su ثم تولوا عنه ثم تولوا عنه وكانوا معلم مجنون نعم لا تجب العذاب قليلا انكم عائدون
bayan an yaye musu wannan yunwa wa ƙaru suka ce mu'allamun shi manzo Allah ai abun koya wannan abun da yake faɗi ne an kace mu'allamun sun maf'ul wanda ake sanar da shi sun kace mu'allim shi ne sun faɗi mai koya wa wani mai sanar da wani mai ilmantar da wani shi ne mu'allim mu'allam wanda ake koya ay yu'allimuhu al-qur'anu basharun suna nufin ai wani dan adam ne yake koya masa alqur'ani yake zuwa yake karanta musu kamar yadda suka faɗa a suratul nahl inna ma yu'allimuhu basharun lisan alladhi yulhibu ilayhi a'jabiyyun wa hadha lisan arabiyyun mubin a da suka ce yu'allimuhu basharun ai basharun dinnan wani mutum ne ismu jabar وهو غلام عامر بن الحضرمي باو علينا عامر بن الحضرمي ورجل الدولة من اسمه يسار كان سوسو بيو دا جبر دا يسار sun kasance ya suna alu biyu ba suna kera ta kubba da makada a garin makka ban iran wa ya kura amin taurata wani injil suna karanta a taurata injila su biyu wancan ba na tsare ne wannan kuma ba yahudu ne amma kuma bayi ne da aka sayo su a garin makka aminu bin hazra da shi ya sayo su suke masa kere-kere a garin makka to su da yake suna da littafi a nuzu kowannen su yana karanta littafin sa wacce ya karanta a taura wancan ya karanta linjila tsakanin na biyu alaihi sallam bai dukuru alaihi ma wani lokacin maza Allah yana shiga wajen su ويسمعه ما يقرأ عليه إلى جاء ابنك كرم تاشي وقال الكفار شين كابير وقت إنما يعلمه بشر أي قرآن ما كان أدب ليك كرم تاشي يك هو الشيء وانا أي الله أن يعرفوش ورد الله تعالى عليه بقوله يا الله يقول رتي لفضل أسوة النار يصاب الذي يمنون إليه هذا الشأن الذي دمغن دمغن الله قريشي أعجبون هذا الشيء أي عجبين saboda yahudu ne da nasara ko wadancan wa hada shi ko wannan abu da Muhammad yake karanta musu lisanul arabiyyun mubin harshe ne balaga kan harshe kuma mai bayyana larabcin a bayyana billah billah kuma sallallahu wa qalu muallim suka sai ai wannan yake koya masa kuma suka ce umurun ne rawama hankali ne suka jingina masa kalma da aukat cewa ai ba yi da hankali to ka da wani ma ku ya ku ya kun ce koya bar ake kuma kun ce matsalolin ma ku ce to ne za a dauka ma ku ce na ya ga hankalin da har zuwa koya masa alqur'ani ya koya ga ku guda ɗaya dai inna kashiful azab Allah ya ce lalle mu masu yaye wannan azaba ne ta alju'i yunwa an kun gabaru ku mutanen makka za mu yayi azabin wannan zamanin kalilan wani lokaci dan kaɗan fa ka shaba'anu da Allah ya yi musu wannan yunwa da Allah ce innakum amma lalle cewa ku tabbas a'iduna masu komowa ne idan ku rinku zuwa kafircin nan haka nan kuwa fa a'u idai suka sace koma zuwa ga kafircin ba su yi imani ba bayan sun ce ikshif annal azaba inna mu'minuna da ya yi musu kuma ba su cika alƙawarin ba Allah ya sani dama za su sace koma ba za su yi imani ba. Yau ma nan da shugaba shi da zuwa. Na'am, yau ma nan da shugaba shakal kubra ai kurka tuna ya Rasulullah. Yau ma nan da shugaba shakal kubra ranar da muke damka da kafirai albata shakar kubra damka mai girma kuwa yau badar shi ne ranar yakin badar in kun ketare yin a garin makka to ai za ku zo badar kuma za mu kama za mu damke su albata shakar kubra in na lalle cewa mu a wannan rana ta badar mun take nuna masu azabtarwa da nuna gare su walbatishu asalin kalmar albatishu al'akmi bi kowa riko da ƙarfi ka janki mutum da ƙarfi shi ne albashar wanda ƙarfa sannan wanda ƙarfa sannan ƙallon ƙarfi wa arda wajen ƙarfi لقد فتنا قبلهم قوم فرعون أي ولقد فتنا فلولا قبلهم قوم فرعون Allah ya ce wallahi hakika mun jarrabi fir'auna da mutanensa qabulahum tun gabanin kafiran makka wa ja'ahum rasulun karim wani manzo mai girma a wajen Allah ta'ala ya zo musu shi da Annabi Musa alaihi salam Allah ya tabbata shi da karimu mai girma ne ala Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala na'am Duka Allah ya aiko annabi Musa da shi da Fir'aun da mutanensa an cewa ya aiki an addu ilayya ku bayar da ni ma a kuku ilayya abin da nake kira ku gare shi na imani da imani imanin nan da nake nema daga gare ku to addu ilayya ku ba da shi gare ni ai ma'ana azhimu imanakum bi ta'ati bi ta'ati li bayyana imaninku a fili bi ta'ati da yin biyayya ji gare ni ibadallahi ibadallahi guna da mu za ku Allah kaddara ya ulga ya ibadallahi wannan fata da ka gani alama ce ta ya ulga da aka yi hada sunna domin shi munada Allahu fata yake har abada yawwa ibadullah ibadu mudafun Allah mudafun ilai to aka sa masa ya ulila sai ya zama fata ya zama ya ibadallahi kamar ya rasulullahi ya ibadallahi ya ku bayin Allah ba da imanin nan da nake nema gare ku inni lakum rasulun amin lalle cewa ni manzo ne amintacce da kun gare ku ni amintacce ne alama ku rubutu bi abu da abu da aka aiko ni da shi ba ƙarya nake yi ba wa Allah ta'alu alai wa Allah ta'alu ala Allah inni alaikum min sulmanin mubin wa Allah ta'alu ala Allah sannan Allah ya aiko ni cewa kar ku nuna ɗagawa alal lahi da Ubangiji, aikata jabbaro kar ku yi tsaurin kai da girman kai alal lahi ga Allah, bitan kiɗaɗi da bane yi masa ɗa'a, inda ya ce ku yi masa ɗa'a ku yi imani, to kar ku nuna girman kai da ɗaukaka alal lahi ga Allah bitan kiɗaɗi da bane yi masa ɗa'a. Inni lalle cewa ni a tikun na zo muku ba bisultanin da hujja mubini mabayyiniya ai bayyinin ala risalin da suke a bayyane a musamman zanci na sarwa a zuhu bin rajim a ƙarshe da suka yi wa annabi musa alƙawari za su jefe shi fatawa a zuhu a junan suka yi alƙawari bin rajim cewa za su jefe annabi musa tunda ya dami da wani wa'azi da yake musu فقال وإني كنت وإني كنت لربي وربكم أن ترسلون وإن لم تؤمنوا لي
annabi Musa ya ce wannan فاعتزلون
abin da kuke kudura a abin jefewa sai ya ce wa ni kun fi rafi wa rabbiku to ni ba yanzu ina neman tsari a wajen ubangiji na wanda kuma shi da ubangijin ku ina neman tsari a wajen su an tarbi wuri kada ku jefe ni bin hujjara da zuwa wa in lam tu'minu liya in ba za ku ba da gaskiya da ni ba ai in lam tusaddiqu ni in ba za ku gaskata na akan manzancin da na zo da shi ba to ba ka zululu kaulace ni ai fatur ku azaya ku bar cutar da ni amma duk da haka wani bai ruku ba su kyale shi ba to fa na aro ba mu
فسأيقظوا أنها أولئك هم المسلمون fa na aro ba mu kashe annabi mu ya yi wa ubangijin sa anna haula cewa waɗannan kibdawa ba fir'auna da mutanen ka kaumin mutane mujrimuna mujrimai ai mushrikuna mushrikai ba su da alamar yin imani anan Allah ya kawo kissar annabi Musa da Fir'auna a takaice ba kamar yadda yake shimfiɗa wannan kisa a gurin gurare ba ina fata an gane ya nuna kamar a ɗan lokaci kaɗan aka yi aka gama da ayyukan shi ɗin da maganganun da aka yi ɗan kaɗan ne eh, har kuma zuwa hallaka su to wannan haka al'adar Allah take wani lokaci a wani guri sai yalwata kisa ya kawo dogon hikaya wani lokaci kuma sai kawo ta a takaice to haka al'awar Allah ke ni ko kifar annabi ne da aka ware suka zuwa guda ma ka sai zuwa ruhin alaihi salam amma duka duka kissa da aka yi aka gama ba ta kai kissar da aka kawo a cikin zuwa ruhin ba an fi sun fita ta a can a cikin da a can aka ware labarin ruwan tufana da abubuwan da ya faru da shi annabi nuhu har zuwa lokacin da aka halakar da mutane amma a cikin surar nuhi ya ka kawo kalmar a takaice ko kuma tufana ba a ambata ba sai dai batun an dinga su a ruwa min ma ka ji ake yi mu ukuri ku ba wani ke nunara lamin ruwan nuhin na ko har zuwa ƙarshe da haka al'adar Allah take a wani lokaci nan sai aka kawo kisar annabin ruha da fir'aunin gaba ɗaya a takaice a dunkulai ba a yi maganar haihuwarsa da yanka ‘ya'ya maza da fir'auna ya yi ba da batun shayarwarsa da renarsa da gawar gidan fir'auna da lokacin da ya girma har ya isa manzanci aka haiko shi da manzanci da kulabulan da ya kowa madiyana da auren da ya yi da gawar da ya yi da sauran duk ba a kula waɗanda Allah ya fasiri da ibadi.
فاذكروا ما يضلكم تدعون واتركوا فحاولوا إنهم جند مغرقون Allah ya ce fasiri bi ibadi lailan ya kai Musa ka tabu da bayi na banu Isra'ila lailan da daddare. Kalmar fasiri ko fa'asiri ra'a ce guda biyu ta farko ana karanta ta da kadai da hamzati da yankewa wannan alhamda fasiri wa wasu ya ra'a ta kuma da sadar da ita fa'asiri fa'asiri bi ibadi laila to in ka ce fasiri ma'ana daga filin sir ka tafi ka tafi bi ibadi tare da bayina ko kuma ka ce asiri to muta'addin ne su gani ka tafiyar da bayina lailan da daddare in ka ce kuma sir fi'ili ne muta'addin bi nafsi ka tafi asiri ka tafiya to kowace kira'a tana da ma'anarta fasiri da ibadi ka tafi tare da bayi na ba zuwa da ra'ayi da lailar da daddare amma ka sani innakum lalle cewa ku mutabuna ababun dini ay yattabi'u kullu qawlin wa qawlin ya aula da suka nuna kiftawa ba za su biyo bayan zuwa da Allah ya biya mu ka kada ga ruhu shira'ila amma ka sani duk da haka fir'auna da sa mutu za su biyo bayan hikima da Allah da yake laila da daddare sai inda rana ne ana gani fir'auna da zai sa a kama ya sa a ɗaɗɗa wurin su ya hukunta su amma sai da aka bari an shiga bacci dare ya yi dare sannan dama annabi musa ne ya zama da bari isra'ila kowa da lokaci ya yi ya fito tare da matansa da 'ya'yansa sai da aka wayi gari aka ga babu bari Isra'ila ko ɗaya a garin Misra duk mutu. To a lokacin ne Fir'aun ya ɗaura ɗamara ya ya bi bayan su da hijira. Dama Allah ya ga nan Musa innakum muttaqun. Wa turikil bahar idan ka tsallaka kogin Nilu nan ka bar wannan kogin idan qada'ata idan ka yanke shi ma'ana ka tsallaka shi an sa wa ashabuka an ka tsallaka shi kai da mutanen ka banu Isra'ila ka bar shi rahawan yadda yake a daskare don da suka zo hawan a tekun a yi daskarewa ya kaban an tsara a yi sakina yana mai nutsuwa ba tare da ya motsa ba mun fari da kuma da ya hula hanya a tayi da kula wurkin da hanyar da kimtsawa da rada wani abu kuma za su shigo ai da ba Allah ya ba su umarni a nufin da asakan ba ka doki wannan kogin da sandarka to yana daga sandarka ya zama mafi na kan bujiga da ya doki kogin sai ruwan ya tattare kuma ya tsaka hanya tun daga gafarsa ta farko har zuwa ƙarshe to Allah ya gaya masa idan ka tsallaka lokacin da fir'auna ya shigo to ka sake dukan ruwan da wannan sandar ruwan zai dawo ya hana to sai Allah ya ce masa amma an ka tsallaka ka bar ce kogin tukuna rahawa a daskaran ba da ka tsallaka za ka doki kogin ruwan ya haɗe ba hatta ya rukuna rukin da har sai fara da ta arzikin tsawa sai shigo to sannan sai ka doki wannan kogin da sandar sai ruwan ya haɗe su innan lalle cewa nu juntu wani taron runduna ne bukura ko na ababen dirniyarwa fata ba an da zalika annabi musa da ya samu nutsuwa da wannan a nan kamar da misalari ya kawo fata ma an da zalika amma a sauƙin shu'ara ai kamar ya nuna laki kaɗan lokacin da ya waiwaya ya kai shi aure da mutane da sun biyo a ya ga inna da zura kuna kala kalla wanda mutanen da ne suka ce inna da zura kuna shi yana da cikakken yakinin daga ubangiji kala kalla ya ce ba su taɓa yiwuwa su mace mu inna ba irin fisa ya haje ni domin ubangiji na yana tare da ni kuma da tsaro zai shirya da ni saboda abin da ya sa ba wannan ga gaban su zai kogi ne su kuma ba su da jirgin wanda za su iya shiga su tsallaka kogi bayan su kuma ga fir'auna da mutane da sun cin karo sai suka ɗora da suka fi kayan inna da zura ku to a lokacin annabi musa sai ya nuna cikakken yakinin daga ubangiji kana kalla ya ce ba zai taɓa yiwuwa idan allah ya gaya mu za mu tsallaka kogin nan kuma ya gaya mu zai nutsar da fir'auna a cikin wannan la budda Allah ya zartar da alƙawarin haka kuma ya kasance Allah ya zama da zubulikin bahar rahawa in ka tsallaka kogin na kai da mutanenka to ka bar kogin a daskare sa'in kina mun farida hatta yi ruku da wuce da wani kirtawa sun shige shi wa innahu da ta cewa jundun junduna ce bukur kula wa bandin miyarwa fatima annan musa bi zali annabi musa ya mun zuwa da wannan ugun kuwa ka dimiyar da fir'auna da mutanen kam tara ku كم تركوا من جنات وعيون وملوك ومكان كريم
na'am Allah ta kam tara ku min jannatin wa uyuni wa duru'in wa maqamin karim kam da yawa tara ku da mutanen da ke tsawa sun bar min jannatin gonaki basakin wa uyuni da idanuwar ruwa da jiri da take gudana a ƙarƙashin gidajen da guda ma ba su wahala al'amu da jirgin ta haƙi to ya tafi ya bar al'amu da jirgin ta haƙi Allah sai da yawa sun bar gonakinsu da lambu da gonaki na kayan abinci da na ƴaƴan zakuwa na marmari wa uyuni da kuma idanuwar ruwa wa zuru'in da amfanin gona jam'u zar'in zurudin kayayyakin amfanin gona wa makamin da gurin zama karimin mai girma ai majalisar su haka ne kyakkyawa da suke kawata ta suke zaunawa suna wato ake wa fir'auna fadanci duka sun tafi sun bari wa na'amati ولعلهم كانوا فيها فاكهين na'am wa na'amatin kuma sun bar jin daɗin da suka yi mutacin jin daɗin da suka saba kanu suka kasance fiya a cikin da baki na suna masu ni'imtuwa ai na'imi na suna ni'imtuwa da su suka sun bar kazali كذلك وأورثنا قوم لا كريم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين kazali Allah ya ce haka nan kazalika na kawar mubtada'i labari ne wani mubtada da aka shafe ai ma'ana mubtada shi ne al'amru kazalika al'amru shi ne mubtada kazalika shi ne kawar mubtada mahzu al'amru al'amarin nan da ya faru na duniyar da bai da mutanensa kazalika haka nan ya tabbata wa aurasuna mun gadar da ita wannan ƙasar da gonakin abuwanin dukiyoyinsu gaba ɗaya muka gadar da ita ƙauman akari na wasu mutane gaba ai su ne bari isra'ila duk da cewa sun tsallaka sun tafi ko fa qad raja'u ila misra ba'da halaki fir'auna al-imam zawai ai sun sake dawowa zuwa garin misra bayan halakar fir'auna to in kun ta yanka ce kai fa qala ta'ala to yaya Allah ta'ala ce wa awrasna qauman akharin mun ga da ita ga wasu mutane daban ke ce wa awrasna bani isra'ila ba ma annahu taqaddama tare da cewa al'amarin ya gabata anna amwala kumisat ai dukiyoyin su an shafe ta sun kafin su kulo wa musikat an naskance ta hidanar ta koma duwatsu يتلفظت جزء على أقوالهم وشدد على قلوبهم ولا يؤمن أحكام والعذاب الأليم لأن يا كرباء الدعاء يا ميد دينا للعزل بعد الدين وقلت لي هذا مدوع قلت ما لك سينا شيء لأن الجواب وتكيل أمسد ذا أباك أنها بعد قرقهم باين سلميا فرعون لتمتعنون الرواح mu'idar kama kayan an dawo da dukiyar kamar yadda ta kasance ikiramin domin karrama wa ubangiji da bani isra'ila ka yi zara da uya yadda suka dawo misra wata ruwa sun tarar da dukiyar da fir'auna ya bani kama kayan kamar yadda ta kasance da farko kabla tsamfi kafin a shafe ta ta koma zuwa babu tunakuri a ciki tunda Allah ya shafe tunda Allah Musa ya roƙa kuma ya yi masa amma tun da yake wa auratu laha qauman akarina to tun da ya gare da tafa ya dawo musu da ita ne amma wa kasalihim sabahu wal ardh saboda kasa ba ta koka wa banu isra'a kibdawa da wanda mutanen ka ba a dalilin wannan halaka da aka yi a cikin kogin ne as-sama'u wal ardh fama bakat alayhi sai kuka mutu a gare su da kilafin mu'minin da tsakanin mu'minin su mutu ya biki alayhi mawqiyin musallahu min al-ard wa masalu amalihim min al-sama idan mu'minin ba su imani ne kuka rasu to musallahu gurin sallar min al-ard a ƙasa gurin da yake sallah a ɗakinsa ko a tsakar gidansa wurin da ya raba tsayuwa a gurin a masallaci da yake sallah idan gurin ya lalima ya babu shi aka ce ya rasu to wannan gurin zai kukan mutuwar mumin ya buki a nan bi mutum sallahu min al'arzi sannan wa mas'alu amali da gurin da ayyukan yana yake hauhawa min al-samai da sama illa Allah yake da mas'alu kalimu tsayi da aiki mai kyau da nuni ya hulɗa na kalma yana hawa ne zuwa sama to shi kan idan ya fi aikin da baya shigowa ta wannan hanyar da ya saba bi wannan gurin na sama da aikin nuni yake wucewa zai yi kukan mutuwa amma wani fiye wani da sanar da karirai ne ba sallah suke ba ba wata kyakkyawan kalma da nake hawa zuwa sama amma ba kasa alayyu da ma'uwar aure malaman tafsiri sun yi sabani a kan yaya wannan kuka yi dama sama tana kuka dama kasa tana kuka da za a ce ba kuka muku ba to ko ki ba tun kuka malaman tafsiri sun yi sabani cikin yaya kukan sama da kan da yake Hakila wani kawai aka ce hakikatan kuka ne a hakika kamar yadda kowa ke iya yin kuka a cikin mutane su ma suna yin kuka wa alaihi to akan wannan kaulin fake da aka ce huwa wajibu min zati samawati wal ardi shi kukan nan mai afkuwa ne daga ainihin samai da kansu wa yu'ayyuhu ma warada abin da zuwa hadisi yana ina ƙarfafar wannan ƙaunin da aka ce kuka ne na hakika da sama da ƙasa take hadisin manzo Allah ce ma min mu'mini ba wani mu'mini na Allah illa wa lahu fi samai babani face yana da kofofi guda biyu a cikin sama duk mu'mini yana da kofa biyu a sama babu yanzu fi rizqu kofa ta farko arzikinsa ne ke saukowa ta wannan kofa. Wa babu da dukkan minhu kalamu huwa amalu. Kofa ta biyu kuma zancensa da yake furtawa na ayyuka alkhairi. Kamar hailala indigibani salatin manzo Allah tasbihi wa amalu da ayyukan salala sallah azumi zakka da sauran ayyukan lada yana shiga ta wannan kofa ta biyu. وإذا مات أنك تولى المؤمن ياله فأجاه wannan ƙofu guda biyu sai ka rasa wannan ga ayyukan nasa da yake shiga. Fayyukiya da alaikun kuka da rashin wannan mumini da ayyukan na alkhairu da za ku shigowa ta wannan ƙofofi. Wata lamu za ne karanta ba ma bakat alaihimu sama'u wal ardu. Ayyukan rawar da mutanen da yake ba su aikata alkhairi sama da ƙasa ba ta yi kukan mutuwar su ba wa yu'ayyuhu aidan qawlul mujahid abin da yake karfafa wannan qawli na cewa sama tana kuka a hakika ƙasa ba tana kuka na na hakika qawlul mujahid wannan babban tabi'in na al-imam mujahid shi ma yake inna saba wal araba lallai sama da ƙasa la yubkiya ni suna yin kuka على المؤمن أبو طالب والمؤمن أربعين رواة وقال أربعين وقال أربعين من يكون إلى المؤمن قال أبو يحيى أبو يحيى يكي فعجبت من قول دين ما ماشي لقول ما بدأ الإمام مجاهد يعني المؤمن na mujahid mujahid shi tabi'in almajirin sahabbai shi kuma abu ya ya a tubawa tabi'in ne a nazarin haƙƙaƙƙen sai ya ce gani ba haƙƙi daga wannan magana ta mujahid ba ƙara yin mujahid a ta'ajjab kana mamaki ba a ta'ajjab kana mamaki sai ta ai wa malin alaudi za ta biki ala abdin me ya sa ko ƙasa ba za ta yi kuka a misalashin bawa yu'ayyuwa da yake raya da yi ruku'i wasu duniya da ya ruku da sujjada a ce abuwa ya kan karafa shi ya zai hana ta yi kuka wa malik sama ila ta biki me yasa sama ba za ta yi kuka ba ala abdul abu na rasuwar bawa kana bi takbiri wa tasbihi fiha da wuyun ka da wuyun nahi da wuyun ruri ka da wuyun nahi kamar rurin kudan zuma kana yana kasancewa a sama da takbiri saboda kabbarorinsa da yake yi وتطبيق التنبيه فليكي فيها أتكنا ألا أولكم من التنبيه النافع da kabbarorinsa da dukkan sauran ayyuka na alkhairi da yake hultawa ana shiga da su ta sama tana jin wannan rurin murya ka kamar yadda kudin zuma yake wannan ruri wakila a wani ƙauye aka ce alkalamu ala hasbi mulani zancen da aka ce ba ma bakat alaihu zama wal ardu asalinsa akwai mubahun da aka shari shi a samaru wal arzun asali mubahun idan da aka shari musu mubahun ai ma'ana fa ma fa kad alaihim ahlus samawati wal ardi ahlu shine mubahun as-samawati wal ardi shine mubahun ilayhi to da aka shari mubahun shine ahlu aka ce fa ma fa kad alaihim والوقت والأرض أي فما بقت عليهم أهل السماوات والأرض ba saman ce yake kuka ba ba kanan da yake kuka ba mala'iku da muke tare da su a tsambai da tsambai dole suke kukan mutuwar mu na in gina su in ka da in ka da yau ba ruwan su da ba su kuka ba wakila kauli da ku aka ce inna bukahu ba kukan sama da kasa a nan ba ba kan alheri ba wal ardu umaratun wani jaje-jaje ne na tsirafi ma ke kallo idan rana ta zo faduwa ba tana yin ja ba to shi ne wani alamar kuka lokacin hudu wata a gabar ba tana yin jama shi ne alamar ko kan sama da sama wa yu'ayyidu qawlu sadi qawlu imam sadi shi ne karfafa wannan qawlu na uku kace da ma ku kuna musabbibun ali radiyallahu ta'ala anhu ma lokacin da aka kashe al-imam al-husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ma bakat alayhi sabau sama ta yi ko kan ba wa mukayatu kukan nata aka gane kuratuwa jaje jaje da sai sama ne jajin kamar an kura wuta sannan wa kullu muhammad ibn sirina abin da ke karfafa wannan kauli cewa kukan sama shine wannan jaje jaje ba fadin muhammad ibn sirina shi ma tabi'i ne yake aka ba juna sun ba mu labari in tabi yake baka sun ba mu labari ya rubuta a kofar da Allah annal hurrakan da suka kudu ma a shafaki cewa yin jajajajen nan da suke kasancewa tare da shafaki na bayan kwalwaluwa lamta kun da babu ita idan rana da kawai haske ake gani a yamma babu ita a samun zuwa mutum da haɗe aka shayi na kan da irin na hussein ibn ali radiyallahu anhu sannan sama idan rana ba da take wannan jajajajen a cikin ƙauyen mutum mutum yake an ba su labari وقال سليمان الفارسي سليمان الفارسي القاضي سليمان القاضي shi ma dai a karfafa wannan kauli ya ce na gama an mana ruwan jini yau ma kusurar hudun a ranar da aka tare sandar da yin na hussein don ga kama kayan ruwan jini wato shi ne alamar kokar da jai na mutuwar al'imamu hussein wakila a wani kauli na biyar aka ce innal buka wannan kuka da aka ce sama tana yi sama ba ka kare yi sama ba wani abu kinayatu al-dunya ne al-adam al-iktirasi ga rashin mai da hankali wa dan mubarak da rashin lura wanda da barin kafare dan su ba ruwan ka da su wanda da na ta koka musu to haka dai ka ga gano suka zo akan bire ma'anar kukan da sama take da kukan da kasa take idan wani ya mutu da kuma an kafiri ne ya mutu fa ba wa kan alayhi sabahu wal ard Allah ya ce wala qarina wa ma kanu munzarina ko fir'auna da mutananka ba su zama to munzari da awawan tsaurarawa ba ai mu'akkali da awawan zikin za a jitto ba da tuba haka aka kashe ruba rada an ba su damar tuba wala qarina jayna ولا قد نجونا بني
والله شيء عذاب من فرعون من كذا ذو من العذاب المهين عذاب من فرعون عذاب على فرعون من عذاب المهين ko kuma ya zama halu min al'azabi min tsirar da su min al'azabi muhini daga azaba ta walakanci min fir'auna halin kasancewar azaba da take zuwa kusa daga fir'auna inna wannan da cewa shi fir'auna kada ya kasance aliyar mai nuna ɗaukaka mai nuna ɗaukaka ne a ban ƙasa yana da kusuri da kuma yana da cikin maɓarnata dama a wata aya an zafi inda fir'auna alafin arabi shi fir'auna ai ya nuna ɗaukaka da dagawa a ban ƙasa alama na cewa ala rabu kumul a'ala aliyar mai nuna ɗaukaka ne da girman kai kuma mina da mutum fiye da yara cikin masu ɓarna na'am ولقد كترناه والله يحيق أبو ذاكر رسول بنو إسرائيل على علم أبو ذاكري من نار لقدم الآن هم لإلقوك وحالوك لذات أيضا تعلم لهم yanzu a lokacin fir'aun da ake magana a yi zuwa sun tausayi ne fir'aun yana azabtar da su yana wahalar da su kuma su a lokacin mummuni ne kane har bayan tun da sun yi imani da annabu da annabu musa kuma su da masu bauta wa allah a bar kasa a lokacin akan addini madaidaici da allah ya ko annabi musa da shi to amma allah ya san me za su yi halin ya a nan gaba duk da haka dai mun zaɓe su a zamanin su ne mutanen kirki ala ilimin min na bi halihim a musakanin da muke da shi da irin mugun halin da zai bayyana a nan gaba mun zaɓe su ala al'alami a kan talikai ai alami zamani ana nufin talikan zamanin su a lokacin duniya ba mutane masu daraja kamar bari isra'ila tun daga annabin allah na annabin ba a cikinsu allah ya zaɓe shi ya aiko shi a cikinsu da manzanci kuma sun yi imani da shi kaga kuwa a bar kasa a lokacin ai babu masu darajar su Allah ya zabe su na'am wa wacce aya da yake wala ka dikitar nahu ala ilmin alal alamina yace alamin zamanin ai al'uqala inda alamin ya dauka dukkan halittar Allah mutum da aljanna mala'ika da dabbobi da kwari da tsirrai da sauran duwatsu da sauran duk alamu dole abin da ba Allah ba sunan sa alam jami'in sa alamu to sai ma nace ai abin da ake nufi alamun al'ukala ba ta hankali da mutane yan adam yan uwan ba fifita su akan mala'iku ba ba fifita su akan annabawa da suka shuɗe ba a'a talikan zamanin su ba masu hankali a fifita su akan sauran mutane kenan wa hadu na min al-ayat kuma mun ba su daga cikin ayoyi shine mu'jizoji ma fi abin da a cikin zabalahu mun jarraba wujudu mabayyana abin da aka ba su min al-ayat shine ni'matu zahira ni'ima da jin daɗi mabayyana in falakil ba da gaske akwai keta koki da Allah ya mutu wannan ni'ima ce والمن والسلوى تكون بالسلوى تسو da kasama da yake farko mutu su ci abin da suke so su sake tashi an jima da yamma ma ya sauko wasalwa ko alman shi da ruwan zuma wasalwa shi da tsuntsu da yake sauko musu a gashi wani bangaren da soyayye wani bangare gashashe wani bangare kilishi wani bangare a gaje sai iyayen da mutum yake so zai yanka ya ci kuma da ransa da jira kowa ya gama ci kuma ya tashi ya koma sama in yamma ta yi lokacin abinci zai ƙara saukowa ga kuma ruwan zuba ka ci nama ka sha ruwan zuba ga kuma idaniyar ruwa da suka nemi shayarwa wa in ta ƙara ta ƙauro ko Allah ya ce iblis a saka alhajar ka biji duki da bazata ka fanfajar ko fanbata ta duka ya zo cikin alƙur'ani yana dukan duki na da tafi idaniyar ruwa itna ashara goma sha biyu ka uku ko a cikin wannan toka sai suka ci naman tsuntsu suka sha ruwan zuma ga kuma ruwa sun da za su sha ne alwala su yi wanka amma a ƙarshe suka ce ne lan na su bira ala da abin wani kayan mu ba za mu iya hakuri a kan cin abinci iri ɗaya ba kullum shi ke nan sai naman duk da cewa an cancanta muku akwai gashashe akwai koyayye akwai da fafi akwai kirishi kuka ce su kai ka ba mu abin da muka laba mun bakaliha wa kisa'iya wa gumiya wa adasiya wa kasadiha mun irin wannan muke da mun gaji da cin naman kullum abinci iri ɗaya Allah da ba ya san za su yi wannan jiya. وآتي الله من الآيات ما فيه بلاغ مبين شيء نعمة تبين تبين يريد أن لا يكون له إن هؤلاء إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما تحمل شيء
إن هؤلاء an dawo kisar manzo Allah da mutanen Makka lallai waɗannan kafirai na Makka ya Rasulullahi la yaquluna wallahi suna cewa in hiya illa mawtatun al-ula ay mal mawtat idin lafiya hiya tun da biri ne na al-wasu al-mawt al-mawtatun da ti ba'da al-haya ita wannan mutuwar da kake faɗa bayan rayuwa in yi a wata kasance ba illa motsa su don kula ba sai mutuwar ta farko wanda muka yi wa mutu a lokacin da suke ruwan mali sun tabbatar kafin su zo duniya za su ba ku matattu ne to ba wasu kuma akwai mutuwa ita ce waccan da za mu matattu ne kafin su zo duniya amma bayan wannan rayuwar ta ta duniya ba wata mutuwa sai damo mutunan tuna sai waccan mutuwa ta ta farko wanda duka a kasance a cikin ruwan mani kafin halice mu wa ma za mu bi mun shari da mu ba wanda za a tayar bane a ran tashin alkiyama ma'ana bi makofi da mu ba za a taɓa tashin mu ba a haya a mu dawo muna rayayyu ba ba da sani a bayan mutuwa ta biyu ta zo mana ƙalu ko fasuwa فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين sai kafiran maka suka gaya wa mummune cewa fatu bi abalina to ku zo mana da ubanninmu da kakanninmu ku dawo mana da su a haya a rayayyu in kuntum sadiqina in dai ku kasance ku masu gaskiya ne an lamu asu ba da motina in dai gaskiya kuke mun wani za a tsaye ku bayan mutuwar mu to ku zo mana da ubanninmu iyayenmu da kakanninmu mu gan su sun taso sun yi zance da su ai na haya in dai za a tashe mu za a laya mu to ku zo mana da iyayenmu da kakanninmu da da suka mutu Allah ta'ala أهم خير أم قوم لوط والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Allah ta kawo kairun shin su ƙwarai shawa kafiran maka zo da mafi daraja am kaunu tubai ko kuma mutanen tuba shi tuba din nan aka ce huwa nabiyun shi annabi ne au ko kuma rajulun salihu wani mutum ne salihin ba wa mutumin kirki da aka yi shi a baya wanda zina min qablihim waɗanda suka biyo ba wanda suka gabata kafiran makka ba min al-umam la al-umma irin su ada da zumuda da mutanen annabi da fir'auna da mutanen sa Allah ya halaka da duk mun halakar da su ba ku kubure a dalilin kafirci ba ku tsoron kuma a dalilin wannan kafircin na ku da halaka ku wal ma'ana ma'anar wannan aya da Allah ya ce wal ladina min qablihim halaknahum ay da su a qawaminum kafiran maka ai ba su zamanto mafi ƙarfi fiye da adawa da kamudawa ba masu ƙarfin ma mun hallaka su ba daga na ku wa uhudu ku ba ku kai su ƙarfi ba amma an hallaka su to ku shiga hankalin ku ba su zo da wannan kafirci na ku innan cewa su kafiran makka kanu su kaga su mujrimi na mutane ne mujrimai masu saɓawa Allah al-imamu kawo yace faɗin Allah ya ce a wankaru an ƙaunar tuba wane ne tuba ɗin da aka ce huwa na biyun أو رجل صالح فهو تبع الهميري أظن هناك قبيلة البني هميري أبو كريبة وإنكيز أبو كريبة وإخو بيقولنا فما تنجيني أسعد وإليه تبع الأنصار zuwa gare shi da ake dangane da lantarun larabawan madina lantarun an an da kazara asalinsu jikokin shi wannan tumba izini bani bani da hibra da kasar da a hibra ba za su za su taciya ko fara'un muhammala wato hira bana alhirata shi tubba shi ne ya gina birnin hira madinatu bi qurbin kufa birni ne a kusa da garin kufa a can yayin sarautar wa wala sabara kanda shine yake da birnin sabara kanda wa arada zulmul baiti da ya kalfin mulki sai nufin ya je ya yaki ɗakin ka'aba wa taqribul madina ya rushe garin madina fa uku da aka ba shi labari abin da kwanu isra'ila da suke da lissafi a hannunsu suna zaton annabin ƙarshen zamanin zai fito a kabilar sai suka ba shi labari bi an na ita garin madina ba mahajiru da biyin garin hijira ne na wani annabi ibnu abu da ba ku lissafi ai annabi gadi ya gaya musu da inda za a yi shi da alamun sunan garin da kamannin mutanen garin da inda zai yi hijira ya laru ya koma ga Allah duk akwai a littafin ya ishe ka da Al-Qur'ani ya zama labari ya bari Isra'ila inni rasulullah alaikum da dukkan lima bai da ilayya wa mubashira bi rasulin ya fi min ba a ismu ahmad akwai shi a littafin duka a rubuce amma su a nan suna tsammanin su za su aike shi zai zo wani a cikin kabilar kamar Isra'ila suna Allah Allah su dake zamani sai suka ba shi labarin a'a kan ka je wannan garin yaki domin Madina garin wani annabi ne da za a aiko ya yi hijira zuwa wannan gari sunan sa ba Ahmad ismu Ahmad to da ya ji wannan fa kaffa alhuma sai ya kaje gaban ya kar maka da Madina wa kasal baita bil hibrati sai ya aika ya tufatar da ɗakin Ka'aba da tufafi shi ne hibiran sa'ar su ta kasar can kufa ɗin da ya gabu. Wa ka taba kitabar sai ya sa aka rubuta wasiƙa don ya tambaya su yanzu yaushe zai bayyana shi Allah aka ce a akwai sauran lokaci. Akwai sauran lokaci mai tsawo kuwa sai ya sa aka rubuta wasiƙa wa auza ya ajiye wasiƙar inda ahalin Madina da wajen mutanen Madina. Ya tattaki ya zai yadda Ka'aba ya tsinka maka riga aka sa wa Ka'aba riga ya zarce ya zo Madina ya ga inda zai yi hijira din sai ya rubuta wasiƙa ya barta a wajen mutanen Madina cewa in manzon Allah ya bayyana a bashi wasiƙan nan daga gare shi ya yi imani ne wa kawo ya tawara sunan mutanen Madina sun kasa sai suna gadon wannan wasiƙar nasa kafiran an kafiri iyaye da kakanni idan wannan ya zo rantsuwa sai ya danka wa ɗansa wani suka gani wanda ya danka ta kadar a hannunsa ya zo wa fafi sai ya bar wa ɗansa shi ma ya zo mutuwa ya bar wa ɗansa kafiran an kafiri ila an hajarar da biyu aka wasiƙar tana nan a garin madina ana gadon ta iyaye da kakanni har zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira yana zuwa madina fa dafa uhu ilai sai suka ba sun kuɗa wannan wasikar da dama wannan taka ce a tarihi an ce a dafa ƙarshen zamanin zai ru wasikar ta ce a bashi sai suka ɗaukar da suka ba mu za'an yuƙalu ana cewa inda da kitaba a lokacin da wani ya hijira wannan wasikar inda abi ayyuba suna wajen abu abu ayyuba alƙali khalid ibn zaid abun mamaki kuma shi ne wanda ya sauki manzon Allah wannan kawo da ta zo tana ishara ga inda manzan Allah zai roƙa lokacin da suka zo suna rubuci suna kokowa wannan ya kama ta ya ce a gidansa manzan Allah zai sauka a ƙarshe manzan Allah ya ce da ku haka inna haka amura ya ce ku kyale ta ku kyale ta taguwar nisawa ana mata umarni ita ma ita ma ana ana mata wahayi kenan fa inna ma'zura shi kowa sai ka keta kuma tana kewayawa a garin Madina sai da ka zo inda za a yi masallaci sai ka za ka buga kawa manzara ce ku zan ku jin insha Allah sai a nan za a yi masallaci in Allah ya so sai ta ƙara kunkula ta zabura suka bada tafiya sai da ta zo daidai kofar abu ayyuban alkali kalin ibn zaidi kawai ta zuru ta zai da su nan ne masauki na a nan zan ka waka a gina min gida to sai ya dace kuma shi ne ya gaji wa ta kada a wajen baban inda kitaba inda abin ayyuba kalin ibn zaidi to da aka kawo wasiƙar manzo Allah ya gode wafi abin da yake rubuce a cikin farko ya yi wasu baitoci guda biyu yace shahidtu ala abada annahu rasulullahi bari'in nasabi falau madda umri ila umrihi la kuntu waziran lahum wa ibn abi yace shahidtu ala abada na shaida ga wannan annabi da zuwa Ahmad na shaida na yadda annahu rasulullahi lalle shi manzon Allah ne manzon Allah ne Allah wanda yake bari'in nasabi bai kakar halitta walau da umri ila umri da rayuwa ta za ta yi tsawo har zuwa rayuwarsa ma'ana da zan yi tsawon rai har zuwa lokacin aiko shi da kuntu waziran dauda na zama mataimakin sa shi ne ma'anar waziri da na zama wazirin sa mai taimakon sa wabin an ne kai da na zama mata sabuwa kuma tambaba sai bayan wannan bayan yake amma ba bayan haka فإني آمنت بك وبكتابك الذي ينزل عليك يا أحمد ألوك سنعه بأيك سيرا فإني آمنت بك ولا إيمان لك وبكتابك الذي ينزل عليك ولا إيمان لك والجزاء فوق المغرب وأنا على دينك وسنتك ومن إن لا أكن الدينك da kuma tafarkin ka da nake gudanar da addini wa amuntu bi rabbika wa rabbi kulli shay kuma na yi imani da ubangiji ka wani shi da ubangiji dukkan komai wa amuntu bi kulli ma jaa min rabbika min shara'i islam na yi imani da duk abin da ya zo daga ubangiji ka na shari'o'in addinin musulunci fa inni fa in adraktuka fiha in har na rike ka a cikin wannan duniya وإن أدركتك إلا لاتزام ننسى ففيها ونعمت وما دل أبدا لك نعمتي وإن لم أدركك أو ما بلتك با فاشفع لي عند الله كتشير يا رسول الله ولا تنسني كما كان يوم القيامة نعم أنا cikin mabiyan suna tsoron ka imani da kai kan ka manta da ni ranar alkiyama fa inni min ummati awwalin nira cikin al'ummar da tun na farko farko wanda suka yi imani da zai tun kafin zuwa wa baya duka kuma na yi maka mubaya kabla majika tun kafin zuwa ka duniya wa ana ala millatika wa millati abika ibrahim kuma ni ina kan addinin ka addinin babanka alhaji ibrahim alaihi salam bayan ya rubuta wannan kuma ka kammala kitaba sannan ya buga fitam a wannan takaddar wani kashe alayyayin kainin a kan wannan kawo lillahi al'amuru abinda ya rubuta a ƙarshe lillahi al'amuru yin ƙabulu wa min ba'ad al'amarin na Allah ne tun farko al'amarin kuma na Allah ne min ba'ad da gaba wa ka taba ala ulwani bayan an rufe wasiƙar a bayan wasiƙar ulwani adireshin da ya rubuta a jiki shi ne ila muhammad ibn abdullah wasiƙa ta zuwa ga muhammad ibn abdullahi wanda yake da biyu bayan annabin Allah wa rasuli kuma manzansa khatimin da biyu da shi cikamakin annabawa wa rasuli rabbil alamin da shi ne manzo na ubangiji ta sallallahu alaihi wa sallama da yake bin tubbatin awwa wasiqa ta daga tubbatin awwa wa kana min al-yawm alladhi mata fihi tubba ya kasance a ranar da tubbaku ya rasu fi a cikin wannan yin da ya rasu a cikinsa ila yawmin da biyu isa fihi nabiyu zuwa ranar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da manzanci tsakanin alfa sana shekara dubu kaga tun kafin annabi isa ma ke shekara dubu daga nufuwarsa zuwa aikowar manzo Allah da manzanci wala yuzidu wala yaqutu ba dadi ba ne shekara dubu cif ko tsarin kwana ne ba haka Allah ya hukunta to wannan shine Allah ya ce a hu kairu to mutanen ai ba da labarin tuba din saboda basara ke ne da yayi sarauta mai kalbi tarihi bai manta da shi da Allah ke gaya ku ne mafi alheri mafi daraja an kauna tuba ko mutanen tuba wanda suka yi imani da manzo Allah tun kafin a yanzu da shekara dubu tun da kafin dai ba zai imani shi kaɗai ba da hada mabiya ba to su ne suka fi alheri ne da suka yi imani suka yi gaskiya da manzo Allah ko kuma mutanen tuba da su ba su gan shi ba ma tsakaninsu da yi shekara dubu amma suka yi gaskiya da suka yi imani da shi amfani mutanen kuma sun fi alheri tunda ko kun yi imani ma ba su shi ba ku ko gashi a garin ku yaran ku daya kabilar ku daya garin ku daya amma ku kafirce ku imani da shi inna hum kanu mujrimina lalle kafiran makka sun kada sai mutane ne mujrimai masu kafa wa Allah alhamdulillah alhamdulillah na'am Allah zuwar malam saurafa malam shafar karfe nawa karfe tara yan kuma lokacin zaman karatu da ke musamman assalamu alaikum wa rahmatullah yau ba a wani zuwa ka ayyukan da jana'iza a gidan gobe masallaci kuma da shafa ne ya bambanci shi ne Allah ya maka nutsuwa yau kuma da rakwar cikin daren da nema ko gobe an yi kara na ka aka zara za a yi kara cikin Allah ya kai wanda Allah ya ba ni ko zuwa alhamdulillah muna ko kara zani ga Allah ya ba mu lafiya wanda muka kuma kuma Allah ya yi mana da lafiya marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsara su lafiya matafiyan ku Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah bai su gida da su lafiya masu taimaka mana Allah ka taimaka mu waɗanda suke bani talaka Allah ka biya mu bukatu su na alkhairi Allah ka karɓo arziki da fannoni da alƙawarin da duka ibadu da muke gabatarwa a cikin wannan wata Allah ka arzuta mu da tattalin da da ya rasa kadiri ba mu dukkan ibada a cikin Allah ka kaɗe mana dukkan sharri da dukkan fitina Allah ka zama da zo lafiya وفتح البركة أتكلم أنا ربط الجاعة بلاجية ففتح البركة أتكلم أنا ربط الجاعة لقدر بلاجية ربط إتلاجية فكبرة البركة أتكلم ذكا من يكونك شكشيت فأدرت إليك دام مسلمي أنك يعلم بإنت وبديك الدنيا أنك بعد لاجية أنك لاجية Allah ka duka yi yayin da kakaru da surukawu da ƴan uwa da makonan da suka riga yin waɗanda suke raye samu taso Allah ka sa mu kada imani Allah ka biya mana dukkan bukatu mu bukatu wanda ku umarci ka da addu'a ba ya da salatan fara Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المقبول والخالق لما لا يلحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداده العظيم فلا تنتصر لنا يا الله فبنا والتيسير وتغرق بها عنا الله والشر والتعذير وتقوم لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون